بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na asabar 20 ga watan rabi'in thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da ɗaya ga watan march shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi ad-dal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اعتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير إن با من تابا مالن ينا كان نكدا منهجين da shi wannan marubuci ya bi wajen rubutun wannan littafin nashi abin mamaki ana ce mashi dakta ne shi wanda bayan da za a yi mutum ya taka wannan matsayi faci ya rubuta wasu tesis wanda kuma rubutun tesis yana da ƙa'idoji da ake bi wajen rubuta shi to amma shi a waɗannan littattafai na shi gaba ɗaya waɗannan ƙa'idoji bai bi su ba shi yasa malin yake bayyana cewa jahili ne wannan doctorate digiri ma da yake ihun yana da shi to wai kuna waye ba shi ko ko kai dakta ne kawai irin na masu sai da magungunan gargajiya kun gano wannan da kyau ko kun wannan ne to ba mamaki kowa ma zai iya samu kanshi suna ce shi dakta ne Allah shi kyauta shine mala yace sadisan mukhalafatul muallif li usul ta'alif allati daraja alaiha ahluhu shi wannan marubuci ya saba ma ka'idan da malamai marubuta suka bi wajen tabbatar da tsarin yadda rubutu yake a fannin rubutu mun gano wannan da kyau ko wani tsari malamai suka bi wajen wannan gudanar da rubutu nasu to shi ya saba mu wannan ka'ida da wannan tsari baki ɗaya. Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace lam yaltazi lam yaltazim al muallif fi kutubihi bil manhaj al ilmi shi wannan marubuci a cikin littattafan shi gaba ɗaya bai bi tsari na ilimi ba al muta'arif alaihi bainal bahithin sanannen tsari wanda masu rubuci suke a kan shi, wal mu'allifin da waɗanda suke rubuce-rubucen littattafai, lamin haisa tariƙa fiyar ardil masail har ma hanyar da ake bi wajen kawo matsaloli shi ba wannan hanyar yabo ba. Watar ha da kuma tsara sa karatun da ya gabata mun yi bayanin wannan, ya kamata mutumin da zai yi bayanin sallah a gababukan sallah ne da ɓangarorinta. ba ya rika cakudawa da tsarki na cakudawa da aikin haji da babukan jihadi da babukan aure duk a kitabu salatu ba kuma kun gano wannan haka ya rika yin abun wake da shinkafa shine sai malici lamin haisa tawthiqil ma'lumat min masadiriha hatta in ya kawo magana yana son ya ce waje kaza ya ciro ta to bai bin tsarin da malamai suka bi wajen tabbatar da wannan kun gano wannan da kyau in ka kawo magana ai kana cewa ga inda take kuma in mai bincike ya je ya bi zai ga wannan abin keke da keke a inda aka ga wannan abin ko to shi babu wannan gaba ɗaya a littafin shi kwata-kwata tsarin kawai a zube yake mala ce kama annahu lam yaltazim tahqiq mala ce kai ba ma nan ba shi wannan marubuci bai lazimci ta haƙiƙi a game da maganganun da yake yi ba yana kawo magana bai tabbatar da ingancinta ko rashin ingancinta in maganan da ya tsinta kawai zai ya fi kama daga ce mashi khatibu lailin mai icen dare shi ne malin sai ce taƙiƙil ilmi a sahih bai biya tantance abubuwan da yake kawowa ya tabbatar da cewa ingantacce ne yake kawowa al-mabniya al-istidlal bai gina abubuwan da yake cikin kafa hujja lima ya ariduhu min masail na irin matsalolin da yake kawowa duk maganin da zai kawo ya kamata ya faɗi magabacin shi da kuma inda ya ɗauko ta to shi ba kasafai yake a littafin shi ba mala ya ce wa mawdu'atin bal ja'ar kutubu khaliyatan min kulli zalika littattafan shi gaba ɗaya a tsarece suke ba duk waɗannan abubuwan da ake samu na ilimi kwata-kwata mun fahimci wannan yanzu littafin da muke karanta na minnatul rahman a littafin cike yake da waɗannan abubuwan kuma a bisa tsari ake kawo shi kun gani in an zo da magana yanzu an gama in za a yi magana a kanta sai a mata babin da sai a komo a yi magana haka a bisa tsari sannan a ce duba littafi kaza waje kaza waje kaza ba haka yake yi ba shi wannan ba haka yake ba kuma yana ihu cewa shi dakta ne amma tariqatuhu fi ardil masail mala yace hanyar da ya bi wajen kawo matsalolin cikin littattafan shi fa innahu lam yaltalzim manhajan wadi'an fi ardiha bibi tabbataccen tsari da marubuta suka bi wajen wannan aikin ba ka taqsimu masail al-bahsi duk wanda zai bincike yana karkasa abubuwan da zai bincike a kansu ko zai zan magana kan sallah to sallah na da ɓangarori nawa sallah iri ɗaya ne? ai ba iri ɗaya ba ne sallah akwai ta farla akwai ta nafila ta nafila akwai sallan da ake na nafila kafin sallan asuba akwai wanda ake bayan sallan asuba sallan walha kenan akwai kaza akwai waɗannan sallan farilla akwai na juma'a kun gano wannan da kyau ku akwai sauran salawatul khams akwai sallan kusufi kun gano wannan da kyau ku akwai sallan tarawihi akwai sallan jana'iza ya kamata a ce sai ka bi ka tsara masailal ba'as ɗinka kafin ka zo ka fara bahasi kun gano wannan da kyau ku kenan sai ka rika ɗauko abubuwan ɗaya bayan ɗaya kana bayani a kansu amma shi maganan gaba ɗaya babu seti babu tsari na ilimi a ciki ko ɗanɗanon ilimi ma babu to jama'a tun da ku ga malam ya zo yana naƙadin tsarin yadda aka rubuta littafin to ko taɓargazan da ke cikin littafin Allah kaɗai san raddin da zai sha kun gano wannan da kyau ku Allah shiryar da mu Allah kai mu wajen za ku ci malam sai yake cewa ka taqsimu masail al-bahsi ala mabahith tajma'uha fusulun aw abwabun mutanasiba bai tsara binciken da yake kawo a cikin littafin nan yanda malamai masu rubutu suke yi kamar a ce fasli kaza fasli kaza babi kaza babi kaza kun gano wannan kyau ko babu fa malice kama huwa ma'arufin fi manahijil bahasi kama yadda wannan sananne ne a fagen bincike alhaditha na zamani to kai ko ba na zamani ba in ga karanta muwaɗa da aka rubuta ta shekara kusan dubu ai muwaɗa a bisa wannan tsarin take in ga karanta sayul bukhari a bisa wannan tsarin yake haka ne in ga karanta iziya da risala da askari da sauran tafan musulunci gaba ɗaya za ga kan wannan tsarin suke haka ne sun kwaikwaye wannan tsari ne daga alkur'ani ƙur'ani ba littafin zibe ba ne ba littafin hayaniya ba ne to amma shi littafin nashi gaba ɗaya a wargaje yake shi ne malai soke lamba ya ce yastasni min haza ɗariƙatu fi kitabihi fas'alu ahla dhikr ya ce sai dai a wannan fagen to za a ware littafin shi da ya rubuta fas'alu ahla dhikr haisu qasamahu ila fusulin shi a ciki ya raba shi fasali fasali wa in kana lam yaltalzim manhajan ilmiyan shi kanshi wajen raba shi fasali fasalin bai bi tsarin ilimi ba fi ardil masail wajen kawo matsalolin da ke cikin fasalin ta hata wuce ka adati fi sa'ir kutubi yanda dai ya saba a sauran littattafan ana dirkaniya da bankaura cikin al'ada haka dai ya ci gaba da abin shi jama'a kun gano wannan da kyau ko shi yasa ya tabo sahabbai ne shi yasa haddan diras din shi sai an duba anan komi ba za a bar mashi ba inda ya taɓa sahabbai. Mala ya ce, Awil akhaz bi ɗariƙatil mutaƙaddimina kai kuma ba hanyar malaman da ya ɗauko ba, alƙa'ima ala ardil masail wanda suke kawo matsaloli ta ta fusolin a cikin fasali-fasali, au abuwabin ko babi-babin mustaƙilla in aka zo a cikin iziya za a yi bayanin tsarki, tsarki zalla za a yi, haka ne? in aka zo babin da ke bayani akan alula alula zalla za a yi bayani in aka zo za a yi bayani akan aikin haji aikin haji zalla za a yi bayani malaman dama haka suke yi to shi bai ma bi wannan hanyar ba kun gano wannan da kyau ko ma'addiqati fi ardi wa tartibi tare da bin dikin dikin wajen zuwa da bayanan da tsara su su karba a bisa tsari tabbatacce bal kanat dariqatuhu qa'ima ala wudi anawin sai dai shi kawai hanyar da ya bi zai zo ya faɗi kanin labari ne lartibata lahali ma qablaha aw ba'daha bai lura da alakan wannan sabuwar maganan da zai yi da maganan da ya gama yi da kuma wacce za ta zo nan gaba kun gano wannan da kyau ko ana cikin tafsiri ne kawai sai a sako kiɗa me alakan tafsiri da kiɗa ana cikin kiɗa kawai shi kenan sai a zo cigiya da sanarwa me alakan su ya kamata abubuwan su rika zuwa daki daki in an yi labaru sai a yi sharhi bayan labaru ko kun gano wannan da kyau ko kuna fahimtar wannan to shi ba haka yake a littafin shi ba in ya zo da wannan maganan kaga ta yi nan yana gama ta sai kafa wani kanin labarin shi kuma kanin labarin shi kuma ya yi nan bai da alaka a bisa tsari na bincike na ilimi duk wanda a nan wajen ya taɓa rubuta project ko da na diploma ne da ake yi ya sa akwai tsarin da ake bi wajen rubutawa haka ne to shi ba wannan tsarin ma min anawini ukhra dangane da sauran kanin labaran da yake kawowa za ga ba su da alaka kwata-kwata haza ma a takrarihi lil anawin sannan in ya kawo kanun kan labari yanzu ya magana a cikin shi sai kuma ya maimaita shi a wani waje sai ƙara maimaita shi a wani waje kai ka ce mai shaye-shaye kun gano wannan da kyau ku yi ta nana ta magana ɗaya da kanun labari iri ɗaya a wajeje mabambanta da juna mala ce fil maudu'in wahid a matsala kwaya ɗaya da yake magana ya yi ta a nan ya yi ta a can ya yi ta a can fi akthar min mawtinin ya yi ta sama da waje ɗaya fi kitabin wahidin a littafi ɗaya jama'a ana yin haka? ta ba a haka ko kun gano wannan da kyau ko yanzu ko 'yan jarida suka sai ce da farko ga kanin labaran in kuma ka zo cikin labari sai a zo a yi shi dalla-dalla in ana labarin najeriya shi kaɗai za a yi in an zo na Ghana shi kaɗai za a yi na Nijar shi kaɗai za a yi haka suke ko ba haka suke ba to shi ko yana cikin labarin Ghana zai shigo da na Nijar a ciki har ma in aka ce za a faɗi wani labari aka yi kuskuren sa wani wanda ba shi ba sai sun nemi hanzari haka ne ko ba haka bane to amma shi ba haka yake a littafin shi ba hayaniya ne da ɗarkaniya a ciki mimma ja'ala kutubuhu ashbaha ma yakun bi muqalati as-suhufiyya mala yace kai wannan littafi nashi ya fi kama da fa a kamanta shi da jarida mun gano wannan da kyau ko ai jarida ne aka bude kayan labarin sai ga babban labarin labaran da ke kasa da shi ba masu da alaka da shi ko kun gano wannan da kyau ko za a babban labari akan kasuwanci can an jima kuma sai ga magana aure a kusa da shi haka ne haka yake in ka karanta jarida abubuwan a watsa suke a hargitsa suke to haka littafin yake jumi'at min ghairi tahzibin wala tartibin malai ce an tara littafin ba tsabtace littafin ba sannan kuma littafin ba tsara shi ba ina fatan kun gano wannan to malam ya fara nakada shi ne anan ka ji yanda tsarin yake to amma zai buga maka misali fa min al amsila li adami tarabut al mawdu'at malam yace misali dangane da yanda yake kawo matsaloli da na gaba bai da alaka da na baya na baya bai da alaka da na gaba وترتيبها ترتيبا موضوعيا هو بأسعار شي موضوعي باين موضوعي با حديث حديثه في كتابه بركوج yanzu aka ce kitabu tahara in an gama kitabu tahara da babubukan duka me ake sare biyo baya hmm kitabu salati kun gano ne an gama kitabu salati me ake jira ya biyo baya kitabu saumi haka ne sai a zo ai siyam haka ne ko shi ba haka yake yi ba inda zai ce misali inda zai ce kitabu tahara ana gama tahara kawai sai ce maka kitabul itika ana gama sai ce kitabul jihad ana gama sai kuma sai maka kitabul sauni sai ce maka kitabul fai'i haka abin suke a hatsi ne wannan bai kama da malami ya rubuta shi ba malai ce a cikin littafin shi mai suna la'akuna ma'as sadiqin an mas'ilam an mas'alati shura da yazo zai bayani akan mas'alan shura me shura shine kwamitin zaben shugaba da sayyidina Umar ya kafa ya kafa babi na musamman zai zagi Umar tata unwan ya mai kanin labarai da cewa ta'aliqun ala shura ga ta'aliki akan shura in aka ce ta'aliki akan wani abu kila an yi magana ne a baya ko sai a yi me sai a taliki ko ba ka ake yi ba yanzu in aka yi magana a nan sama sai aka sauke lamba a ƙasa ana ta'alikin wancan maganin kenan ba haka ba ne wa hazal unwan malice wannan kanin labari yushiru bi annahu sabaka an bahathal mas'ala yace zai iya yiwa mutum ya tunani kila wannan malamin yayi maganar shura ne a baya shi yasa yace ga ta'aliki akai wa inna ma jaa duriha yace kawai abun ya zo ne fa ba wani maganar ta'aliki ƙarya yake yi bi wata magana a baya ba kuma sai yace ga ta'aliki fi hina anna haza lam yahsul bi maganan shura a baya ba kwata-kwata amma kuma yace ga ta'aliki akai wa inna ma jaa haza al-unwan ba'da mabhathin bi unwanin bayan yayi wannan unwani ne yace shawahidun ukhra ala wilayati ali ga dalilai da yawa da ke nuna khalifancin ali sai da ya gama wannan duka sai kuma yace ta'aliki akan shura jama'a ya kamata a gama maganan khalifancin abubakar da duk zage-zagen da za a yi a gama magana akan khalifancin umar da duk ɓace-ɓacen da za a yi a yi magana akan khalifancin usman ko sannan a yi magana akan khalifancin wa eh aliyu to sai da aka zo aka yi maganan ali sannan sai a koma shura na zamanin umar kuma jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku abin babu kan gado tsarin littafin ya fi kama da ka ce barankada ma Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Shi ne mala yake cewa bai kawo komi na maganar shura ba, kuma ya ce ta aliki a kai. Kawo misali kuna magana ne kan wani abu, sai ce ƙarin bayani a kan wannan magana sai ya ce, ai ba ma wata magana da za a yi ƙarin bayani. Sai da ko dai ka yi ta yanzu, in ka gama ka yi ƙarin bayani ko wani ya yi, amma ba ka ce za ka yi mana ƙarin bayani a kan abin da ba a ce komi ba. Sannan kuma ya za a kawo maganar shura, a bayan an yi magana a kan dalilan da ke tabbatar da khalifancin Ali. Kun gano wannan da ke ku? Malice wannan ba tsari ne na malamai ba, musamman ga wanda kuma za a ce ya kai matsayi har ya yi doctorate digiri. Summa ma labitha an ya za'a unwanan akhar. Yana gama wannan kuma sai kafa wani kanin labaran, ba da ta'aliki ala shura. bayan unwani mai ta'aliki a kan shura, faya ƙulus ya ce aliktilafu fi tsakalaini. Jama'a mun gano wannan da kyau. Wa ba da haza bi mabahasin bayan wannan da ‘yan bincike ɗaya biyu ya aƙidu unwanan jadidan sai kuma ya kawo wani kanin labarin bi unwan ikhtilaful mazahibu sunniya fi sunnatin nabawiyya. Saɓanin mazhabobin sunna a kan sunan annabu kuma. Kun gano wannan da kyau me kawo kuma wannan? Kamata ya sai ya ɗauki wannan ya kai shi can farkon abin da ya shafi ƙarshen rayuwar annabi. Haka ne sai a ɗauko maganin sai a ɗauko. Amma duk sai da ya gama maganin khalifancin Ali ya cakuɗa da kaza ya cakuɗa da kaza sai kuma ya kawo yanzu magana akan ikhtilafu bis sakalaini me kawo shi wannan wajen. Malaji sun mai yantaƙil li mawdi'in jadidin sai kuma ya ɗauko wani abu sabo ba da haza bi mabahasin fa ya ƙulu sai ya ce alƙada'u wal ƙadar inda ahlus sunna haka yanzu wanda ya kamata ya buɗe babin imani ne kun gano wannan da kyau ko duk waɗannan maganganun sai ya yi wa ba'dahu bi mabahasaini bayan wannan da 'yan wasu bincike guda biyu ya bahas mas'alatul khumus sai kuma mazhaban matsala kuma na al-humus me humusi shine aka je jihadi a ware ɗaya bisa biyar a ware ma gidan annabi ko to ana cikin maganin alƙaza wal qadar me kawo humusi kun gano wannan da ke ku ana maganin imani an yi tsallan badake ba ma jihadi ba har an gama jihadi an samo ganima har an ware uwar ganima ma an cire me humusi thumma taqalid sai kuma ya kawo maganin takalidanci kaga an koma matsala na usul fiqi kuma kun gano wannan kyau ku littafin ya fi kama da abin da za a ce ma hatsin bara wa hakaza malai ce haka da ya ta yi fal muallif la yasiru fi mabbi bahasihi ala ala manhajil ilmi shi wannan marubuci bai tsara littafin a bisa tsari na ilimi ba wa inna ma yi aqidu anawina mukhtalifa yana kawo abubuwa na kanin labaran da juna fi mawdu'atiha a fagen da duk ya ga dama ya kamata ya tara waɗannan ɓangare kaza ya tara waɗannan ɓangare kaza ya tara waɗannan ɓangare kaza inda in karatun kake za ka samu sauƙin karanta abin da yake son ya gaya maka kuma ka fahimta amma fa shi bai da wannan tsarin anan summa ya tahaddasa tahataha bima la yatajawazu thalath ila arba'a safahat in ya buɗe kanin labarai bai wuce shafi hudu yana magana akan abin da yace zai yi ba ilgalib kalaman mujarradan min ayi taqiqin ilimi ko magana yake yi babu wani taƙiƙi na ilimi ya ta kawo maganganu ta surutu yadda ka san ana shafa labari ana shafa labari ana taƙiƙe labarin ne to haka yake yi domin nan malamin nan in ya kawo man hadisi sai taƙiƙi na ilimi in ya kawo sai ce ya inganta ko ya faɗi inda magana yake to shi babu a littafin shi thumma ma yalbathu an yantaqila ila mawdu'in akhar yana cikin wannan sai ya tsallan baɗake ya bar wannan sai kuma ya koma kan wani bi tariqati nafsiha kuma ta wannan yanayin misali yanzu kana hira da yaro ana maganar makaranta nan take kuma sai ya koma yana labarin taliya ba haka yaro yake yi ba yana nan yana nan kuma sai ya koma maka wani labari na daban shi yasa duk wanda zai hira da yaro sai yayi me to duk wanda zai ga raddin da za a ma wannan malamin sai yayi hakuri domin ana cikin wata magana zai ji an shiga wata kuma sai ci to ya ba tsara ba ai da shirme ya kawo abubuwa a cikin littattafan kaga malam yana mai raddi ya bayyana jahili ne a lokaci ɗaya kuma yana ba da uziri kar a ga shi ma ya yi wasu abubuwa a ce don me kun gano wannan da kyau ko shirman daga mai littafin ne shi yasa muna gama wannan rubdugon to malam zai bi yana shaƙo shi ɗaya bayan ɗaya a koyar da koyan da in ɗan shi'a ya ce kaza to ko kuma za ku ce kaza martani kan kazan da ya ce Allah ya sa mu dace. Wa ziyadatan fit tamthil, mala ce ƙarin bayani wajen buga maka misalai da yawa alama ta ƙaddama cikin abin da ya gabata, an ƙulu jumlatan min ba da anawin, ya ce to bari ya kawo unwani, aka ce unwani shine kanan labari. Kun gano wannan da kyau ku? A kitabin shi mai suna a shi'ahum ahalus sunna, allati ja'at mutatabi'a ma'a ikhtilafi mawdu'atiha. ya zo da abubuwa ya ce zai magana kan kaza magana kan kaza magana kan kaza in ka bi sai ga ba su da alaka kwata-kwata mun gano wannan da kyau ko ba su da alaka kwata-kwata ko kasuwa ka je fa baka taba ganin kasuwa a Hausa na take in ka je yan kaji baka taba ganin tsakiyan yan kaji mai trader yana da shago a wajen ko akwai ka taba zuwa wajen yan trader ka ga mahauci a wajen jama'a mun gano wannan da kyau ko ko ka je wajen 'yan koli ka ga makeri a wajen ka taba gani hatta tsarin kasuwa tsari ne mai tsari da bankaye kana zuwa wajen 'yan yadi za ga 'yan yadi ne zalla a wajen kana zuwa wajen ma'auna za ga hatsi ake sai da abubuwa zalla a wajen ba haka ba ne to shi littafin shi ba haka yake ba littafin shi ya fi kama da kasuwan ƙauye ko kun gano da kyau ko irin wanda take ci juma'a juma'an nan Allah ya samu dace. Mala ya ce, Wahiya bi hasabi tartibi ha, bar ku ji yadda ya kawo ga yadda ya tsara littafin. A taƙalidu, wal murji'iyya inda a halin sunna. Taƙalidanci shi ne an san maganin mutum ba tare da dalili ba, shi ne taƙalidanci, da yadda a halin sunna suke juyar da manhajinsu a kan taƙalidanci. Kaga ya kawo nan ko? to ya kamata ya ta magana kan abin da ya shafi usul fiqi da istidlal wajen hujjoji sai ce al-khulafa'ur rashiduna inda shi'a kuma bayan shi wai khalifofi shiryayyu a wajen yan shi'a sai ce al-khulafa'ur rashiduna inda ahlus sunna kaga wannan kamar sun zo sun danyi kama ko annabi sallallahu alaihi wa sallama la yaqbalu tashri'a ahlus sunna wal jama'a shi kanshi annabi bai yadda yana karban yanda ahlus sunna suke kafa shari'a ba me alaƙan waɗannan da wannan tambihun labudda minhu ga wani faɗakar wanda babu makawa sai an yi adawatu ahlus sunna li ahlil baiti takshifu an hawiyatihim yace ga wani bayani da za a gabatar dangane da yanda ahlus sunna suke kin ahlul baiti da zai bayyana maka tsaban son zuciyan ahlus sunna kun baje yanda yake tsara maganganu kun gano wannan to shi yasa in aka zo ana raddin abu kaza karka ji kuma an shigo da wani abu kace kuma ya haka ai da wancan na bayan nan nan aka kawo shi wancan can aka kai shi haka ya tsara bankauran shi a ciki shi yasa dole a hakura da yanda zai sha raddi kuma wa hazil anawin tahaddatha anha kulliha duk waɗannan maganganun wannan kanin labaran yayi maganganu a kansu fi thalatha ashara safaha gaba ɗaya shafi sha uku ya kwashe fakat dunar rabaɗin limaudu'atiha ba tare da ya tsara abubuwan ba shafuffuka ƙwaya sha kar a ce shafukan sun kai dubu ne a ce yawan magana ne da shafuffuka ya sa ya kasa tsara abubuwan shafi sha uku ne a shafi sha uku ka kasa tsara abubuwa kenan tesis ɗinka da ka rubuta sanda za baka dakta bai kai shafi sha uku ba kuma wata jami'a ne ta ba wannan sakaran dakta kun gano wannan da kyau ko lai kiyaye zai iya yiwa shi ba kan shi fa domin suna iya su rubuta daktan kawai domin a ja hankalin wawa wa min al-amsalati aidan lidhalika ya daga cikin misali har ila yau akan haka aqaduhu hazil anawin bi hadha tartib ga wasu kanin labaran da ya kawo a bisa wannan tsarin kuma fasul khitab fi taqyimul ashab مخالفة أهل السنة والجماعة للسنن النبوية نظام الحكم في الإسلام القول بعدالة الصحابة يخالف صريح السنة don Allah jama'a ku yi adalci babin farko fasul khitab yace bayani daidai dalla dalla fi taqyimil ashab dangane da abin da zai daidaita sahabbai kaji na farko sai ce mukhalafata ahlus sunna wal jama'a lis sunnanin nabawiyya me kawo alakan ana maganan sahabbai kuma kawo maganan wai ahlus sunna sun saba ma sunnonin annabi sana da alaka wannan da wancan nizamul hukm fil islam tsarin yadda hukunci yake a musulunci alqawlu bi adalati sahaba magana da fatawa cewa sahabbai adalai ne yukhalifu sariha sunna wannan ya saba mu sunna karara kun gano wannan da kyau duk ku aje wannan akwai raddi a gaba duk maganar ya faɗa amma dai nan malai yana son ya nuna maka tsarin littafin a wargaje ke cikin shirme ake yin shi ina fatan mun gano wannan da kyau cikin shirme yake wa ma haza al-ittirab malai ce tare da wannan ɗarkaniyan alkabir mai yawa fi ardil masail wajen kawo matsalolin cikin wannan littafi فليت أن المؤلف اكتسر في بحث كل مسألة على موطن واحد tare da wannan ɗarkaniyan bai taƙaitu kowace matsala ya ƙare ta a waje ɗaya ba. Mun gano wannan bal na jidu annahu ya ardil mas'ala sai mu ga ya kawo matsala a nan fi akthar min motinin kuma waje da yawa da yawa kuma sai ya kai ta. Min kulli kitab littattafan shi haka yake fi tikrar wajen maimaitawa mumallin nufus wanda yake gaji da mai saware ko mai karatu wa hashwin lil kalam kuma yana cika hayaniya a cikin magana bi ma la ta'ila ta hatahu ba a da wata bukatan magana sai zo tai ya maimaita ya maimaita ya maimaita ku gano wannan da ku haka yake ta a cikin littafin shi misal bahasi to kun ga malai na kawo maka wannan hanzarin ne karka ga littafin ya kai haka an zo an mai raddi ɗan kaɗan duk sauran ya cika da maimacin magana ɗaya ne kawai kun gano wannan da kyau ku magana ɗaya ne zai yi ta a nan ya yi ta a can ya yi ta a can ya yi ta a can inda zai bi tsarin littafin da kyau to littafin bai wuce zama kwatan yadda yake ba ya cika shi da hayaniya malicin misal bahasihi li mas'alatin mawqif ahlus sunna min sunnatin nabawiyya kamar wancan babin da ya ce matsayin ahalus sunna dangane da sunnan annabi wa da'awahu mukhalafatahum laha da kuma da'awan da ya ce su ahalus sunna ma sun saba ma sunna ba hasa hafi aksar min maudu'in min kitabihi ya tattauna wannan sama da waje ɗaya a cikin littafin ashiyahum ahalus sunna wajen farko a shafi na 29 ta ta unwan ya mata babi da fi mukhalafatihim lis sunna ahalus sunna sun saba ma sunna kuma waje na biyu a shafi na arba'in da biyar ta ta unwan wannan maganan dai ita ce sai mata kuma sabon babi ahalus sunna la ya arifuna sunnatin nabawiyya ahalus sunna ba sun sunna annabi ba kuma magana ɗaya ne kaga babi biyu athalis na uku a shafi na hamsin da biyu ta ta on one sai kanin labari da cewa ahalus sunna wa mahaƙus sunna ahalus sunna sun shaƙe sunna arrabe waje na hudu a shafi na 287 ta ta unwan ya mata sabon kanin labari za mu jin Allah madaukin sarki a kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum